بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa masu albarka ina mana barka da warhaka da fatan muna lafiya a wannan silsila tamu mai taken halaye nagari wannan silsila za ta dinga zuwa muku ne daga cikin littafin ahadisul akhlaq wallafar sheikh dr Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi wannan shine zango na daya a cikin wannan silsila mai albarka wannan littafi na wannan malami asalinsa wato a tattaunawa ce da yayi a gidan talabijin da munasabar azumi na Ramadana a wata shekara da ta gabata a inda ya gabatar da tattaunawa da nasiha da suka shafi halaye da ɗabi'u da kuma abin da ke da alaka da wato na dubba na gari daga ƙarshe kuma wato saboda kwaɗaituwa da mutane suka yi da nagarta wannan aiki da kuma alfanun da aka ga ya haifar mutane suka ba malam shawara wajen ya sajjala shi a siyaga ta littafi saboda haka ya ƙara tace maganganun da ya gabatar ya mai da su zuwa ga wannan littafi da yake gaban mu a yanzu insha Allah Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi to ba tare da doguwar muƙaddima ba za mu shiga cikin littafin domin galibin abin da za a ambata da nufin mukaddima za mu tarar cewa wannan bawan Allah wannan malami ya ambata a cikin santuttukansa. Malam ya ce kai tsaye husnul khuluq bayani game da kyakkyawar ɗabi'a. Ya ce nas'alullaha azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim muna roƙon Allah ubangiji madaukin sarki ya mana baiwa ya mana falala ya ba mu ladabi na karamci da kuma halaye nagartattu allazi huwa hadiyu qudwatina wa uswatina wanda halaye nagari da ladubba na kwarai sune abinda aka sani game da shiriyar abun koyin mu jagoran mu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jagoran mu an san shi da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wanda ubangijinsa yake magana game da shi yake cewa a cikin suratul qalam Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kuma wallahi kai din nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shakka kana kan dabi'a mai girma wa an yahdiyana kuma muna roƙon Allah ya shiryatar da mu li ahsanil akhlaqi ya sanya mana shiriya bin tafarkin mafi kyawun halaye la ya hadi li ahsaniha illa huwa babu wanda yake da ikon ya shiryatar da wani bawa zuwa ga halaye mafiya kyau sai shi ubangiji din wa an yasrifa anna sayyi'aha muna roƙon Allah ya raba mu da munanan halaye yace la yasrifu anna sayyi'aha illa huwa domin kuwa ba wanda ya isa ya raba mu da munanan halaye sai Allah ubangiji malam ya ci gaba da cewa innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i lallai ɗabi'a ta gari da ladabi su ne adireshi na tsira da samun sa'ada ga ɗan adam wa sa'adati hifi duniya wal akhirah mutumin da yake son ya samu tsira da sa'ada a duniya ko lahira to ba shi da adireshin da ya kamata ya nufata illa adireshin kyawawan halaye da ladubba wa mustujlibatil khairatu bi mithlil khuluqi al fadil wal adab al karim yace babu babu wata falala da mutum zai samu kamar falalar da zai samu ta hanyar ɗabi'u na gari da ladubba na karamci waddinu kulluhu khuluqun addinin musulunci gabaki ɗayansa ɗabi'u ne na gari faman zada alayka fil khuluqi zada alayka fid dini duk wanda ya fifice ka akan ɗabi'a ta gari babu shakka ya samu fifiko akan ka a cikin addini malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن أكثر ما يدخل الناس الجنة an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mafi girman abin da zai sa mutane su samu falalar shiga aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 2004 a shekul albani Muhammad Nasiruddin ya kyautata isnadin wannan hadisi. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min asbabi dukhulil janna. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga halaye na gari a matsayin ɗaya daga cikin sabubba guda biyu wanda za su kai mutane aljanna wa qaranahu bit taqwa ya gwama shi da taqwa allati hiya a'zamu wasiyatin wanda ita kuma taqwa ita ce mafi girman abinda aka ja kunnan mutum akan ya kula da shi qala ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim Allah ya gafarta masa yana cewa jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه yace kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mana tsakanin jin tsoron Allah da kuma dabi'u na gari me yasa ya gwa masu wuri guda da aka tambaye shi game da abin da zai kai mutane aljanna yace saboda inji ibn qayyim yace saboda jin tsoron Allah tana gyara alaka tsakanin bawa da ubangijinsa wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa bain khalqi sannan kuma kyawun ɗabi'u su kuma suna gyara alaƙa tsakanin bawa da ‘yan uwansa bayi. Fataka wallahi tujibu lahu mahabbatullah. Jin tsoron Allah za ta samun mashi da ƙaunar Ubangiji, wa husnul hulki ya du'u ila mahabbati, kyakkyawan ɗabi'a kuma za ta ja mutane zuwa ga soyayyarsa. Wannan hadithi, afwan wannan sharhi ko wannan magana ta Ibn Qayyim tana cikin littafinsa Al-Fawaid a cikin shafinsa na hamsin da hudu. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا النبي صلى الله عليه وسلم يتي lalle waɗanda suka fi kowa soyuwa izuwa gare ni waɗanda kuma za su fi kowa kusancin wurin zama izuwa gare ni ranar alkiyama su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u daga cikinku rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ruwaito shi a cikin lamba hadisi na 2018 a shekul albani ya hassana shi fa kullama kana al-mar'u ahsana khuluqan kana aqraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majlisan yawm al-qiyamati min ghairi duk mutumin da yafi kyawawan dabi'u ranar al-qiyama zai fi sauran mutane da basu kai dabi'a ba fifikon kusanci zuwa ga mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullama kana aswa'a khuluqan kana ab'ada saboda haka kenan wanda duk yake da munanan ɗabi'u shi kuma da gurgudan munin ɗabi'arsa da gurgudan nisan mazauninsa da mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya sake cewa wa nabi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innakum lan tas'una bi amwalikum lallai ku ba za ku iya wadatar da mutane da dukiyoyinku ba, ba za ku iya gamsar da su ba, walakin ya sa'uhum minkum bastul wajihi wa husnul khulki, amma idan kuna sakin fuska, kuna da halaye masu kyau, to wannan zai sa mutane su gamsu da ku. Wannan hadisi al'imamul bazzar ne ya ruwaito shi a cikin musnadinsa a lamba hadisi na dubu takwas da ɗari biyar da arba'in da hudu. A Shekul Albani, ya inganta shi a cikin sahihu at-targhib wat-tarhib ai ma'anar wannan wajen la yamna'ukum la yumkinukum an tasa'un nasa bi amwalikum ata'an ba za ku iya ba abin yafi karfinka a matsayinka na dan adam ka iya wadatar da kowa saboda kyautarka da sakin hannunka wa bazlan mahma katrat amwalukum komun yawan dukiyarka wa abu masakha'ukum komun yawan kyautarka ba za ka iya da mutane ba. Da an na sti'aba ammatahum bil ihsani bil fi'li ghairu mumkin. Saboda kewaye mutane ga baki ɗayansu da kyautatawa a aikace abu ne da yake a cikin abin da ba zai yi ba, abu ne mustahili, abu ne impossible. Fasa'uhum bi akhlaqikumul karima. Tunda ba za ku iya wancan ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu cewa to mu sanya wa mutane wadata ta hanyar amfani da halaye na gari. wa adabikumul jamil da ladubba na kwarai bi bastil wajhi ta hanyar sakin fuska husnul khuluqi da kyakkyawar dabi'a wa hadha amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman waffaqahu Allah wa wahabahu al hasan ita kaga wannan abu ne mai sauki mai saukin aikatawa ga duk wanda Allah ya sauwaka masa haka din sakin fuska da hali nagari ba sai ka kashe kuɗi ba ba sai ka sha wahalar yinsa ba amma sai Allah ya sauƙaƙa maka ya baka ikon yin haka ruya an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana yunshidu an ce sayyidina abdullahi dan umar yakan rera wata waka yana cewa bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun ina ce musu ya kai dan dana ka sani cewa innal birra hali nagari shay'un hayyun abu ne mai sauki wajhun taliqun sakin fuska wa lisanun layyinun da kuma harshe wanda yake mai magana mai laushi wa hadhihi al-akhlaqu hibatun min Allah waɗannan halaye na gari da ake ta magana akan su a dunkule kyauta ce daga Allah baiwa ce daga Allah wa tafaddulun minhu falala ce daga Allah yahdi li ahsaniha man sha'a min ibadi wanda Allah ya zaba ya so cikin bayinsa to shine Allah yake shiryatar da tunaninsa zuwa ga ya kasance mai aikata halaye na gari وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إن يبو فار صلى يكن فدي الله أكبر وتكبر حرما sannan sai ya addu'a abin da aka sani da suna du'a'ul istiftah daga cikin addu'o'insa yakan ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يكنشي lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwana dukkanin Allah ne ubangiji shi yake da tasarrufi akan su Allah Ubangiji wanda ba shi da abokin tarayya, kuma abinda Allah ya umarce ni kenan in dinga furtawa wato kalmar tauhidi da miƙa wuya ga Allah akan komai, kuma ni ina cikin musulmai. Ya Ubangiji, ina roƙonka ka shiratar da ni zuwa ga kyawawan ayyuka da kuma kyawawan halaye. Lalle babu mai shiratarwa zuwa ga kyawawan ayyuka da kyawawan halaye sai kai. Ya Ubangiji, ina roƙonka ka tsare ni daga munanan ayyuka da munanan halaye babu mai tsarewa daga munanan ayyuka da munanan halaye sai kai rawahu nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi ya maimaita shi a lamba hadisi na 800 da ainihin 96 da 897 da 898 a shekul albani ya inganta shi ya ci gaba da kawo mana dalilai akan cewa su ɗabi'u da halaye baiwa ce daga Allah ba iyawar mutum bane yace wa an ziyad ibn ilaka an ammihi qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu maiki tsada mincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a yace Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah kai mini kyakkyawar halitta ina roƙonka kai mini kyakkyawar ɗabi'a wannan hadisi malam yace rawahu Ahmad hadisin Ziyad ibn Ilaka ba wannan bane wannan na ibn Mas'ud ne na dan yi tsallake hadisin Ziyad ibn Ilaka shine cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga halaye na kyama da kuma ayyuka na kyama da san zuciya ko ra'ayi abin kyama rawahu tirmidhi Tirmidhi ya fitar da wannan kuma hadisi ne sahihi. Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 3591 a Shekul Albani ya inganta shi. Wancan da muka ambata shine hadisin Ibn Mas'udin da yake cewa annar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah ka kyautata ɗabi'a halittata Allah ka kyautata ɗabi'ata rawahu Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito shi a lamba hadisi na 3823 haka nan Ibn Hibbana a cikin as-sahih dinsa a lamba hadisi na 959 Sheikh Al-Albani ya inganta shi. Wa qala Tawus ibn Kaysan rahimahullah. Tawus ibn Kaysan Allah ya masa rahama yana cewa inna hadhihi al-akhlaqa mana'ihu yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Lalle waɗannan ɗabi'u da halaye wato wasu kyaututtuka ne da baiwa da Allah yake yi ma bayinsa waɗanda ya zaɓa. Fai za a rada Allah azza wa jalla bi abdin khaira manahahu minha khuluqan salihan. Idan Allah ya so alkhairi da wani bawa cikin bayi, sai ya bashi wata ɗabi'a mai kyau cikin ɗabi'u na gari. Rawahu ibn Abi Dunya fi makarimil akhlaq. al-imam ibn abid dunya ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin ko wannan asari a cikin littafin sa makarimul akhlaq a lambar tarjama ta 132 wa an ibn mas'ud har ila yau daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda kare yace kala nabi sallallahu alaihi wasallama kala yace inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum yace lalle ubangiji ya rarraba muku ɗabi'unku kamar yadda ya rarraba arziki kamar da Allah yake ba da arziki yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama sanda ya ga dama to haka kuma yake bayar da ɗabi'u da halaye yadda ya so wannan hadisi wanda yake shi ma mawqufi ne al-Ibn Mas'udin rawahu al-Bukhari fil adabi al-mufrad al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-adab al-mufrad a lambar hadisi na 275 Shekul Albani ya inganta shi kuma ya ce yana da hukuncin magana marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Faladhi yu'til arzaqa huwa alladhi yu'til akhlaqa. Allah wanda yake bada arziki har ila yau shi kuma shi yake bada halaye na gari. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fa innal akhlaqa mawahibu yahabu Allahu man yasha'u ma yasha'u liman yasha'u. a cikin tafin alfamusiya a lambar shafi na 499 ibn qayyim yake cewa lalle su wato halaye wasu kyaututtuka ne daga Allah yakan bada abin da ya ga dama zuwa ga wanda ya ga dama wali hadha kana kama annahu matlubun fi babi iktisabir rizqi amrani la budda minhuma yace saboda haka kuma kamar yadda yake a cikin Uh, arziki a cikin neman arziki akwai abubuwa guda biyu wanda babu makawa dole mutum ya yi su yana son ya samu arziki uh, haka kuma a babin wato ɗabi'u na gari me abubuwan da ya kamata mutum ya guda biyu na farko alluju'u ila Allah fi taysiri wa tawakkulu alaihi fi iktisabi wajibi ne mutum ya koma zuwa ga Allah dan neman Allah ya ya sahalta mai samun arziki kuma wajibi ne ya yi dogara ga Allah wajen tashi ya nemi arzikin Allah. Na biyu, as-sa'yu fi talabir rizq. To bayan addu'a da kuma dogaro da Allah cewa shi yake bayarwa, sai kuma mutum ya tashi a aikace ya nemi arzikin. As-sa'yu fi talabir rizq min wujuhihi al-mashru'ati al-mubaha. Mutum ya tashi ya nemi arzikin Allah ta fuskokin da Allah ya halasta, ta fuskokin da Allah ya shar'anta. Wa kadhalika fi babil akhlaqi matlubun to haka kuma a babin halaye waɗannan abubuwan guda biyu abin nema ne alluju ilallahi bil manni bil akhlaqil fadila wal adabil karima wajibi ne mutum ya koma wurin Allah ya addu'a ya roki falala Allah cewa Allah ya taimaka masa ya sahale mishi ɗabi'u da halaye nagari ma'as sa'i tare da kuma kokari a aikace wa mujahadatin nafsi da kokarin koya ma rai ala tahqiqiha wajen tabbatar da waɗannan halaye a aikace kamar da mutum ya yi addu'a sannan ya tashi ya nemi arziki to haka nan ma zai addu'a sannan ya tashi ya miƙe wajen gyara halayensa aikaci wa an abi darda radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al khuluq a cikin wannan riwaya wadda al-imamu Abu Dawud ya ruwaito a lamba hadisi na 4799 wanda kuma riwaya ce sahiha Sheikh Al-Albani ya inganta ta Sayyidina Abu Darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in afqalu fil mizan min husnul khuluq babu wani abu da ya kai nauyin kyawawan halaye a cikin ma'aunin bawa ranar lahira warawahu tirmidhi bi lafzi hakanan tirmidhi ma rawaito shi da lafazin ma min shay'in yudau fil mizani afqalu min husnul khuluq babu wani abu da za a sanya a cikin ma'auni wanda zai kai kyakkyawan ɗabi'a nauyi a cikin ma'aunin wa inna sahiba husnul khuluqi la yablugu bihi darajata sahibi sawmi was salati mutumin da ke da kyakkyawan dabi'a da wannan dabi'ar tasa yana iya samun darajar mutumin da yake da yawan sallah ko mutumin da yake da yawan azumi wannan lafazi na Imam Tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 203 kuma Sheikh Al-Albani ya inganta shi هذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب yawmal kiyama wannan ya tabbatar da cewa ranar alkiyama akwai ma'auni na gwada ayyuka da za a zo a girke shi don auna ayyukan bayi wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi kuma ayyukan bayi za a auna shi a cikin wannan ma'auni wa huwa yadullu ala azimi sha'ani husnul khuluqi wa azimi thawabihi inda Allah azza wa jalla hadisin kuma na nuna darajar da ke cikin kyakkyawan ɗabi'a da babban ladan da ke cikin kyakkyawan ɗabi'a a wurin ubangiji wa huwa yadullu wa annahu min athqali ma yakunu fil mizan inda ma tuzanul a'mal kuma cewa shi aiki nagari na da gaske abubuwa mafiya nauyi a sa'ad da za a wato gwada ayyuka li'annahu min ajlil khisali min min ajallil khisali wa afdalil a'mal saboda yana cikin ayyuka mafiya daraja mafiya falala a wurin ubangiji madaukakin sarki wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairun khairukum li nisa'ihim wannan hadisi shi kuma wanda Abu Hurairah ya ruwaito kamar yadda yake cikin Sunan Imam Tirmidhi lamba hadisi na 1162 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan wanda yafi kowa cikar imani cikin mu'minai ahsanuhum khuluqa sune wanda suka fi kowa kyawawan ɗabi'u wa khairukum khairukum li nisa'ihim mafiya alkhairi a cikin ku sune waɗanda matansu iyalansu suke kallon su a matsayin mutanen kirki wanda a cikin gidansa an yarda da kirkin sa to wannan shine alama cewa mutumin kirki ne ah wa ana aishata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inji Aisha رضي الله عنها من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهلي ما في شكر إيماني cikin muminai su ne mafiya kyakkyawan ɗabi'a da kuma wanda suka fi iya tausasawa ga iyalansu rawahu at-tirmidhi waɗannan riwayoyi guda biyu al-imam at-tirmidhi ya waito su waccan ta ɗaya a lamba ta 1162 wannan kuma a lamba ta 2612 وقال الحليمي رحمه الله دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقصان نقصان إيمان aga wannan hadisin nan nuna mana cewa cikar kyakkyawar ɗabi'a to cikar imani tawaya a cikin kyakkyawan ɗabi'a to tawaya ce a cikin imani wa annal mu'minina yatafawatuna fi imani kuma hadisin na nuna mana cewa mumini muminai suna da zarceceniya a wurin imani imani ba iri guda bane na wani yafi na wani fa ba'dhum akmalu imanan min ba'd imanin wasunsu yafi na wasunsu cika wa min thamma malam mai faidul qadir yace malam abin nan wato al-hulaimi al-halimi yake fada kamar yake cikin faidul qadir yake cewa wa min thamma to daga nan ne kana al-mustafa sallallahu alaihi wasallama ahsanan nasi khuluqan li kaunihi akmaluhum imana daga nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama ya fi dukkanin mutane cikar kyakkyawar ɗabi'a kasancewarsa ya fi dukkanin mutane cikar imani khiyarukum wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zababbu a cikin ku sune wanda matan su ke ganin su a matsayin mutanen kirki yace ai man yu'amiluhunna bis sabri ala akhlaqihinna mutumin kirki shine wanda yake mu'amala da matan gidansa da iyalansa mu'amala ta haƙuri akan halayen mata da aka sani wani kusanu aqlihinna wanda yake iya haƙuri da juriya da daurewa akan tawaya hankalin mace wa talaqu wa talaqatul wajhi mutumin da yake iya haƙuri ya saki fuska ga mace a gidansa wal ihsan da kuma kyautatawa wannan magana tana cikin faidul qadir na al-munawi a cikin juz'i na biyu shafi na casa'in da bakwai. Malam ya sake cewa, Wani abi Huraira ta radiyallahu anhu qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inna ma bu'ithtu li utammima salihal a'mal ko salihal akhlaq yace lalle ni an aiko ni ne dan na cika kyawawan ɗabi'u wannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya ruwaito shi yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal lambar hadisi na 8952 da kuma littafin al'adabul mufrad na al-shekhu na al'imamu al'imamu al-bukhari a lamba ta 273 shekul albani ya inganta wannan riwaya insha Allah. malam ya sake cewa warahul bakzaru bil lafzi inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq al-Imam al-Bazzar a cikin musnadinsa a lamba hadisi na 8900 da lamba 49 ya rawaito wannan riwaya da lafazin cewa inna ma bu'ithu kadai an aiko ni ne li utammima dan in yi cikamakin makarimal akhlaqi kyawawan halaye fa ba'athahu Allah azza wa jalla liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali yace kaga Allah ubangiji ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zo ya cika kyawawan halaye ya kuma cika ayyuka nagari wa yundirahum kuma ya ja kunnansu ya musu kashedi da tankiya sayi al-akhlaqi game da munanan halaye wa sayi al-a'mali da munanan ayyuka wa qadda'ahum ilaiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutane ga kyawawan halaye da kyawawan ayyuka kuma yayi hani daga kyawawan halaye munanan halaye da munanan ayyuka qaulan da bakinsa wa fi'lan da kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dukkan waɗannan ayyuka kamar yadda wanda duk ya bi sirarsa da tarihinsa da tarjamarsa zai gani a cikin littafin da malamai suka ba da tarihinsa irin shama'ilul muhammadiyya irin littafin zadul ma'adi na al-imam ibn al-qayyim da irin littafai waɗanda suka ba da muhimmanci kamar akhlaqul mustafa na al-asfahani zai ga irin ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yan uwa masu albarka zamu dakata anan sai mu haɗu da ku a zango na gaba don ci gaba da jin wato wannan bayani game da hadisan halaye na gari daga wannan littafi namu na Malam Abdulrazak ibn Abdul Musil Badr mai suna a hadisul akhlaq wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah